بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da uku hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na ta suratul araf idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta 146 fadin Allah madaukin sarki sa asrifu an ayati an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq har zuwa ƙarshen aya din inda Allah yake nuna cewa waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da hakki ba ba tare da dalili ba to Allah tabaraka ta'ala zai toshe zukatansu ya hana su fahimtar gaskiya da ganewa wanda za su zaga gaskiya ba za su ɗauki gaskiyar ba su ga ƙarya sai su ɗauki ƙarya ita ce a bar bi a wajensu to yau za mu tashi aya ta gaba ta 147 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون نعم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا نعم اتخذوه وكانوا ظالمين sai Allah yake cewa walladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhira kuma suka ƙaryata gamuwa da rana ta ƙarshe ita ce ranar lahira yani wa liqa'id daril akhira allati hiya maw'idu thawabi wal iqabi suka ƙaryata gamuwa da kiyama wanda a kiyama ne za a yi bayani na lada da kuma bayani na zunubi wanda suka karyata wannan habitat a'maluhum to aikin su ya lalace ay batalat wa sarat ka an lam takun aikin su ya baci tunda sun karyata Allah sun karyata alkiyama hal yujzauna illa ma kanu ya'malun Allah ce babu abin da za a yi musu sakayya da shi face abin da suka kasance suna aikatawa a duniya wannan aya tana nuna mana duk wanda ya karyata Allah ya karyata manzan Allah ya karyata tashin alkiyama to zai ga sakamako na lalacewan aikinsa duk abin da ya aikata batacce ne kuma ko ya yi aikin kamar bai yi ba kuma babu abin da za a mai sakayya a kiyama face abin da ya aikata zai ga mummunan sakamako a kiyama saboda ya karyata Allah da manzan Allah da littafin Allah sannan ya ce wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi ijlan amin hulihim ijilan jasadan lahu khuwar sai ga mutanen annabi Musa bayan annabi Musa ya tafi zuwa wannan dutsi da zai je karbo a taura a wajen ubangijinsa da Allah ya kira shi dan su yi mi'adi da shi kwana talatin ya cika masa kwana arba'in kawai annabi Musa yana tafiya sai suka riƙi dan maraƙi suka mai da shi abun bauta suka mai da shi Allah min huliyihim daga kayan kwalliya kayan ado suna zuwa su karbi kayan kwalliya da ado daga mutanen fir'auna abinda mata suke ratayawa abinda ake sawa da sunan kwalliya da ado to a lokacin sai su je gurin mutanen fir'auna sai su ce a ba su aro a kira'ar hamza wal kisa'i min hiliyihim a maimakon min huliyihim bi kasr al kenan amma a kira'ar yaqub ya karanta ta bi fathil ha wa sukunil lam min haliyihim kenan a maimakon min huliyihim akwai kira'a guda uku kenan ko dai a ce min huliyihim ko a ce min hiliyihim ko kuma a ce min haliyihim da wannan kayan kwalliya da kayan ado da suke karba aro daga wajen mutanen fir'auna shine wani mutum da ake ce da shi samiri sai ya hada su ya tattara su sai ya samu wato gurbin da dokin mala'ika jibrilu ya taka sai ya ɗebi wannan ƙasar sai ya tsafi sai ya mai da wannan kayan kwalliya suka zama ɗan maraƙi fatahawwala ijilan jasadan lahu khuwar kawai sai wannan kayan kwalliya kawai sai ya koma ya zama ɗan maraƙi jasadan hayyan lahman wa dama sai gashi da rai kuma gashi da nama gashi da jini lahu khuwar yana kuka irin na bujimi take sai ga dan bujimi dan maragi a gabansu kawai sai ya ce da su haza ilahukum wa ilahu musa ai wannan shine wato ubangijin ku kuma shine ubangijin annabi musa ya yaudare su saboda tsafi kalmar khuwar ana nufin kukan sa shine khuwar kukan da bujimi yake yi Allah ce alam yarau yanzu waɗanda suke bautan ɗan maraƙi ɗin nan ba su gani cewa annahu la yukallimuhum ɗan maraƙin baya magana wala yahdihim sabila kuma bai isa shirye da su hanya ba ya za ku yi bauta ga wanda baya magana ya za ku yi bauta ga wanda bai isa ɗora ku akan hanya ta ƙwarai ba ittakhazuhu wa kanu zalimin suka riƙe ɗan maraƙi abun bauta sai suka zamanto azzalumai sai suka zamanto kafirai da bautar dan maraƙin nan da suka yi imam ibn kasir allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa yake cewa allah yana ba da labari a wannan ayar tawattakhadha musa qaumu musa min ba'dihi min hulihim allah yana ba da labarin batan wannan mutane na banu isra'ila batan nasu ya kai ga hatta bujimi suke bautawa suna bautar dan maraƙi wanda samiri ya kera musu shi a gabansu to wani irin Allah ne za a zo a yi muku shi a gabanku a ce kuma Allah ne kuma Allah ne zama dan maraki in ban da tsabar kidahumanci da rashin wayewa shi ne shi samiri ya halakar da su ya kera musu wannan dan maraki ya ce gashi nan ku je ku yi ta bauta Allah ya sanar da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa mutanenka fa sun halaka yau ga mutanenka sun dawo suna bautar dan maraƙi annabi Musa ya ji babu daɗi ta yadda Allah ya sanar da shi ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri Allah ya ce mun fitini mutanenka mun jarraba mutanenka ya kai Musa wa adallahum samiri kuma samiri ya zo ya halakar da su amma duk da cewa Allah ya yi musu wani nuni cewa yanzu su ba sa gani baya musu magana kuma bai isa shirya da su ba amma ba wayewa saboda bata ta riga ta shige su afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a a wata ayar yanzu ba sa ganin wannan baya magana sannan kuma sai ya mallaka musu komai ba ko cutarwa ko amfanarwa to anan da yanzu abin da zamu fahimta shine ga mutanen annabi Musa bayan ya tafi ganawa da ubangiji a lokacin da ya bar masa ya bar musu Haruna dan uwansa shikenan kawai kuma sai suka kama bautar wato dan maraki to bari mu ji me ya faru bayan nan
ولما سقط سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين نعم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي نعم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه نعم قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
Allah ya ce walamma suqita fi aidihim yayin da suka yi nadama akan bautan dan maraki kalmar suqita fi aidihim ana nufin suka yi nadama ay nadimu ala ibadati al-ijl larabawa sukan faɗi duk abin da aka yi nadama a kansa sai aka ce sai aka akan ce qad saqata fi yadayhi duk abin da aka yi nadama akan yi amfani da wannan kalmar to ga sunan sun yi nadama dangane da bautar da suka yi wa dan maraki wa ra'aw annahum qad dallu suka ga cewa lalle dai sun bata qalu sai suka ce kaki la illam yarhamna rabbuna lalle idan ubangijinmu bai ji kanmu ba idan ubangijinmu bai mana afuwa ba yani la illam yatub alaina rabbuna in dai har Allah mu bai yafe mana ba wa yaghfir lana yayi mana rangwame ya tajawazu anna ya kauda kai ga barin laifin da muka yi ba lanakunanna min alkhasirin to lalle za mu kasance cikin wato waɗanda suka taɓe suka yi hasara a kira'ar hamza wal kisa'i tarhamna wa takfir lana ne bitta'i la illam kenan zai zan la illam tarhamna wa takfir lana la illam tarhamna rabbuna wa takfir lana me kun wa illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana ya ubangiji in dai baka yi mana rahama ba ya ubangiji idan dai baka ji kanmu ka yafe mana ba lanakunanna min alkhasirin ai tabbas zamu kasance cikin waɗanda suka yi hasara suka tabe to shine Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa to ga annabi Musa ya dawo gurin mutanensa ya baro gurin ubangiji yanzu ya dawo ya tarar da mutanensa suna bautar dan maraki ghadbana asifa yana cikin bakin ciki da bacin rai da damuwa ku da na tafi na barku akan tauhidi akan bauta Allah yanzu kun dawo kuna bauta dan maraki kuma na tafi na bar muku dan uwana ha ya za ku yi wannan na bar muku harun kuka saba masa kuka saba Allah kuka bauta dan maraki ya dawo yana ghadban mai fushi asifan yana cike da bakin ciki abin da ake nufi da al'asafu a larabci ana nufin shadidul ghadab wato tsananin fushi asifan ana nufin hazinan kamar da Abdullahi dan Abbas yace wal asafu ashaddul huzn qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di yace tir da abin da kuka aikata baya da zihabi bayan na tafi in dai haka ɗabi'a ku take to wallahi tir da abin da kuka aikata bayan na tafi sun tafi sun bayan ya tafi ya rabu da su mai kun su alheri sai suka yi sharri a ajiltum amra rabbikum yanzu ku kuna gaggauta al'amarin ubangijinku ne kuka rigayi abinda Allah ya ce ku yi kuka kama bautar dan maraki yani a ajiltum bi ibadatil ijili qabla an ya'tiyakum amru rabbikum yanzu gaggawa kuke yi kuka fara bautar dan maraki kafin umarnin ubangijin ku ya zo muku na littafi na attaura da na tafin jin karbo muku haba ku mutane na yana cikin fushi wa alqal alwah lauhuka alluna da ya dauko na attaura din ya zubar da su kawai littafin da ya dauko zai ba su din wanda Allah ya turo shi da su ya isa musu saboda yana cikin fushi da damuwa wa alqal alwaha ya zubar da ainihin allunan kawai ya ajiye su a gefe al alwaha allati fiha at-taura allunan da yake a cikin su akwai at-taura dama ya dauko su ne ya rungumo su yayi wannan ne saboda min shiddatil ghadab saboda tsananin fushi da bacin rai wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama kan dan uwansa harun da gemun shi ya riko dan uwansa harun kaga yayansa ne tunda an ce ya girme shi shekara uku ko shekara biyu ya shirruhu ilai ya jawo shi sai ya ce kala kalabna umma ya kai dan dan uwana kalabna umma ya kai dan dan uwana shi haruna din da musa ya fisgo shi tunda musa yana cikin fushi kamar yana nuna kai ya aka ka bari mutane suka zo suna bautar dan maraƙi ya jawo shi yayin da ya jawo shi sai ya ce ya kai dan dan uwana mana ya kai dangina innal qauma stad'afuni waɗannan mutane naka da ka tafi ka banni da su sun raunana ni ta yadda suka kama bautar dan maraƙi suka isa bautawa Allah wa kadu yaqtuluna ne saura kaɗan ma su kashe ni ba wai bautar gunkin kaɗai ba a'a ni ɗin ma saura iris su kashe ni wa kadu yaqtuluna ni hammu wa karabu an yaqtuluni sai himmatu saura iris su kashe ni fala tushmit bi al'ada don Allah kada ka kunyata ni a gaban abokanan gabana wala taj'alni ma alqawmi zalimin kuma kada ka sanya ni cikin mutane azzalumai kada ka ɗauka cewa wannan abin da na yi wani abu ne na ƙulla shi ko wani abu ne na yi shi da ra'ayina wallahi al'amarin ba haka yake ba yanzu a nan abin da nake so nuna muku shine ko in ce abin da ƙur'ani yake so nuna mana shine yanzu ga annabi musa ya dawo da karɓo attaura daga gurin ubangiji amma kafin ya taho allah ya ba shi labari cewa lalle fa mutanen ka mun jarrabe su sun ma koma suna bautar dan maraki aiki ya same ka da ya dawo saboda fushi da bacin rai da damuwa ya ji ba daɗi kuma alhali da zai tafi ya bar musu wakili shine dan uwansa harun kawai ya zubar da allunan ma da ya ɗebo a tauran a ciki saboda yana cikin bacin rai a nan gurin malamai suka ce mutumin da yake cikin fushi yana cikin damuwa in ya aikata wani abu to ana masa akuwa kuma ana masa rangwame can ya ce walamma suqita fi aidihim wa ra'ahu annahum qad dallu sun fayi nadama a da su waɗannan mutane suka ce in ubangijinmu bai mana rahama ba lalle za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara to ya bayyana a wata sura kamar yadda zo cikin suratul baqara cewa sun tuba kuma sun bayyana tuba su kamar yadda Allah ce wa iz qala Musa wa idza qala wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla ya ku mutane na kun zalunci kawukanku ta yanda kuka dauki dan maraki kuna bauta masa wannan zalunci ne dan shirka ana fassara ta da zalunci sai ya ce fatubu ila bari'ikum to ku tuba izuwa ga ubangijin ku tabaraka wa ta'ala lalle ku tuba izuwa ga Allah faqtulu anfusakum tuban ku kuma shine ku je ku ta kashe kawukan ku malam ka ji wani hukunci su da idan sun yi laifi tuban su shine wancan ya je kashe wannan wannan ya je kashe wannan shine tuban su Allah ya ce faqtulu anfusakum ku je ku kashe kawukan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum kuma wannan shi yafi alkhairi a gare ku wajen ubangijinku fataba alaikum ya karbi tubanku kuma in kun yi haka din ya karbi tubanku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukin sarki shine mai jin kai kuma shine mai rahama kuma mai karban tuba a wata sura yace qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم يا كو متاني ينزو أبنجيجن كوبا يا يمكو الكولي alkawari na kwarai ba cewa zan je in dawo Allah zai halakar da fir'auna bayan halakar da fir'auna za a ba ku littafin da za ku rinka yi wa Allah bauta da shi yanzu shine kuka yi gaggawa kuka tsallake abin da Allah ya umarce ku da shi kuka kama wani abu kuma na bautar gunki na bautar dan maraki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yayin da annabi Musa ya dawo din yana cikin bacin rai ya gansu kiru da muzu suna wannan mummunan aiki Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisi annabi ya ce laysal khabaru kal muayana ai labari malam iyakacin labari shine ka ganshi da idanka da yana jin kishin kishin cewa mutanensa fa sun koma bautar dan maraki to da yazo sai ya gani da idansa inna Allah tabaraka wa ta'ala عز وجل أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بما صنع قومه الله يا باو أن موسى labari dangane da abinda mutanen suka aikata fil ijili cewa fa suna bautar dan maraki amma lokacin da Allah ya gaya masa labarin mutanen ka sun koma suna bautar dan marakin ya yadda da maganar Allah amma da ya zo ya ga abin kiru da muzu cewa suna yi to sai lokacin kuma ya jefar da ainihin wato wannan alluna din saboda bacin rai da damuwa kenan lokacin da Allah ba shi labari cewa mutanen suna bautar dan marakin damuwarsa ma ba ta yi yawa ba sama da ya dawo da idan sai ya ga suna bautar dan maraki ai ba daɗi ya tafi ya basu akan tauhidi ya ga sun dawo suna bauta suna bauta dan maraki ba sa bautawa Allah din yana zuwa ya ga abin da suke yi sai ya ji bacin da sai ya zubar da allunan aka ce allunan ma suka kakkarye gaba ɗaya sai kaɗan daga cikinsu shine wa alqal alwah واخذ براس براس اخيه يجره اليه ya kama kan dan uwansa yana jin sa shine dan uwansa Haruna kenan shi kuma sai yake cewa ya kai dan uwana kai min afuwa mutanen nan sun fi karfi na ne qala ya ibna umma a cikin wata aya din la ta'khudh bi lihiyati ya ibna ummi la ta'khudh bi lihiyati ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فلم ترقب قولي kamar yadda muka karanta jiya a wata are yace wa laqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina musa annabi haruna ya gaya musu lokacin da suka kama wata dan maraki samiri ya zo ya kera musu wannan dan maraki yace ya ku mutane ya ku mutane wannan fa fitina ce wannan dan marakin ba shine Allah ba fitinar ku za a yi za a jarrabe ku ne inna rabbakumur rahman ubangijin ku da ya cancanta ko masa bauta shine ar-rahmanu shine Allah fattabi'uni ku bini fa wa ati'u amri ku yi da'a wa umarnina kada ku saba mun idan kuka saba mun to za ku fada cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala قالوا لن نبرح عليه عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى suka ce wallahi bara mu bar bauta dan marakin nan ba muna nan muna ta mai bauta sai Musa ya dawo tunda Samiri ya ce musu wannan hada ilahukum wa ilahu Musa ai wannan shine Allahn ku kuma shine Allah annabi Musa din kuma shikenan din haka suka yi mai bauta to yanzu ga nan Musa nan ya zo haushi da bacin rai ya kama shi ya jefar da allunan ma da ya taho da shi na sakon da Allah ya ba su to bari mu ji me ya faru
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين shikenan tunda yayi fushi kuma yanzu ya dawo sai ce kala ya ubangiji yayin da ya fahimci uzurin dan uwansa harun annabi haruna ya bashi uzuri ya bashi hanzari cewa kaga abin da ya faru ba wai sun raina bane ba ra'ayina bane sai ce to ya ubangiji ka gafarta min ka gafarta min laifin da na aikata a dan uwana ma sanatu ila akhi wali akhi kuma shi din ma dan uwan nawa haruna ya Allah ka yafe masa ko da dai cewa ya dan yi rauni wajen yin inkari dangane da wannan bautar dan maraki da suke Allah kai masa afuwa wa adkhilna ya Allah ka shigar da mu gaba ɗayan mu da ni da ɗan uwan nawa fi rahmatika a cikin rahamarka ita ce gidan aljanna wa anta arhamur rahimin lalle Allah kai ne mafi jin kayin masu jin kayi gaba ɗaya to anan gurin annabi Musa ya koma ga Allah kuma ya nemi afuwar ubangiji cewa Allah ya yafe masa to sai me ya faru kuma
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا الدنيا نعم وكذلك نجزي المفترين Allah ya ce innal ladina takhadul ijla lalle waɗanda suka riki dan maraki din nan a matsayin Allah abin bauta sayanaluhum ghadabun min rabbihim to lalle ku fushi daga ubangijin su zai same su ranar tashin alkiyama za su gamu da fushin Allah tabaraka wa ta'ala ba ma fushin kaɗai ba wa zillatun za su gamu da kaskanci fil hayati duniya a rayuwar duniya za su ga bacin rai za su ga fushin Allah sannan kuma za su gamu da kaskanci a rayuwar duniya shine abin da menene kaskancin da za su gamu da shi shine umarnin da aka yi musu na cewa su kashe kawo kansu ai iya kaskanci a ce in kun yi laifi tuban da za ku yi a ce ku je kowa ya ta kashe ya ta kashe dan uwansa sai lokacin da Allah ya ga dama ya ce a bari ya isa haka tab ai kaga wannan bai yi ba ba daɗi to waɗannan sun gamu da bacin rai sun gamu da bakin ciki sun gamu da damuwa a duniya kuma a lahira bi mashi'atin lahi ta'ala za su ga bacin rai wa kadhalika najzil muftarin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar haka ne kuma za mu sakan kawo makaryata masu kirkirar ƙarya yahudawan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama an aibanta su da aikata mummunan aiki da iyayensu suka yi na zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam tunda su Yahudawan ai suna tutiya ne suna koyi ne da Yahudawan zamanin annabi Musa to da Allah ya ce sai naluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya to su din ma na zamanin annabi din sun gamu da kaskanci da bacin rai kamar yadda banu quraiza da banu nadir aka yi ta kashe su kuma aka kore su daga garin madina suka karyata Allah suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka samu hukunci irin wadda iyayensu da kakanninsu suka samu a baya ko a gabansu kafin su zo to sai ce mai kuma
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم walladina amilu sayyi'at Allah ce waɗanda suka aikata mummunan aiki kowaye inda ya aikata mummunan aiki sun matabu kuka aiki mummuna sannan kuka tuba min ba'diha bayan mummunan aikin wa amanu sannan kuma kuka yi imani inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim lalle Allah bayan wannan to mai gafara ne kuma mai jin kai kenan wannan yana nuna cewa ko da an yi barna ko da an yi laifi ko an saba wa Allah ko an ketare doka ko an ketare iyaka to bi mashiyatin lahi tabaraka wa ta'ala idan an yi wannan din aka tuba aka nemi afuwar ubangiji to Allah mai yafewa ne to shi yasa manzo Allah yake cewa ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangiji fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra annabi yace ni kaina ina tuba a rana daya ina yin istighfari guda 100 100 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه النبي yana yin 100 a wata riwaya yana yin 70 a wata riwaya yace ku tuba zuwa ga Allah ya ku mutane qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito ta yamma idan rana ta fito ta yamma to ta toshe kofar tuba duk ranar da kaga rana maimakon ta fito ta gabar sai ta fito ta yamma to ranan kam la tanfa'u nafsun iman nafsun nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira babu ran da imani zai ko mutum ne ya zama yana kafiri ya musulunta a ranar Allah bai zai karbi musuluncin ba duk abin da kai na istighfari kuma Allah bai zai yafe ba shi yasa ya ce ku yawaita tuba kafin lokacin tuban ya zo ya kure muku ku nema ma ku rasa gaba daya mai hankali mai dabara shine kullun yana yawaita istighfari a mota kake tafiya astaghfirullah gona zaka tafi astaghfirullah babur kake tukawa astaghfirullah a ofis kake zaune astaghfirullah wurin karatu kake kana astaghfirullah astaghfirullah ka nutsu dan kwa mutuwa ba ta yi wa mutum sallama sai dai a ganta kuram ta kutuba zuwa ga Allah wallazina amilu sayyi'at waɗanda suka aikata mummunan aiki ثم تابوا من بعدها sannan suka tuba bayan mummunan aikin da suka yi to lalle ubangiji mai gafara ne kuma mai jin kai to shikenan yanzu dai musa dai fushi ya tafi mutane kuma sun nuna nadama su sun ce ai musu afuwa to bari mu ji shi kuma annabi musa yayi bayan ya jefar da allunan
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون شكرا ولما سكت ولما سكت عن موسى الغضب يعني عند فشي ya yi sauƙi ga annabi Musa da yana cikin fushi to amma yanzu an ba da uzuri an ba da hanzari to ya dan samu relief ya samu sauƙi dangane da fushin da yake ciki a khadal alwah sai ya ɗauke allunan da ya jifa da su din sai ya je tattara kayansa ya haɗa su kore guda wa fi nuskhatiha a cikin rubutun wannan alluna din hudan wa rahma akwai shari'a akwai jin kai shirya daga bata jin kai daga azaba lillazina hum li rabbihim yarhabun ga mutanen da suke suna jin tsoron ubangijinsu ashe a cikin allunan akwai magana ta shirya ga bayi sannan a cikin allunan akwai magana ta sauƙaƙa azaba ga waɗanda suka saba ubangiji bayan sun nemi afuwa sun nemi gafara to yanzu ga annabi musa nan ya ɗebe allunan da ya zubar da su ya kwashe su to sai me ya faru kuma واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا نعم فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Allah ya ce bayan Musa fushi ya tafi gare shi to sai kuma ya zaɓi wasu mutane guda saba'in ya ce bari kuma ya koma ya mai da su gurin Ubangiji su je a tuba zuwa ga Allah to anan wasu malamai suka ce fadin Allah waktara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina wannan yana nuna cewa ba duka mutanen ne suka bauta wa dan maraƙin ba akwai waɗanda ba su basu ba wato basu bauta dan maraƙin ba to cikin wanda basu bauta wa dan maraƙin ba su ne annabi Musa ya zabe su yace bari in tafi da ku gurin Allah ku ne kuke da tsarki ba ku da shirka a tattare da ku mu je gurin Allah a bashi hakuri a yi hakuri a nemi tuba a gurin ubangiji imamu suddi ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa allah ne ya umarci annabi musa alaihi salatu wassalam ya zaɓo masa wata mutane cikin banu isra'ila don su zo su ba da hanzari dangane da bautar ɗan maraƙin nan da suka yi to shine annan musa ya zaɓi mutane saba'in to shine allah yake cewa falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyayi yayin da suka zo wurin da za su ba wa ubangiji hanzari din ka duba hali irin na dan adam malam yayin da suka zo ga su yanzu sun zo inda za su yi tuba su yi ibada su nemi afuwar ubangiji kawai sai suka ce wa musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara kaga musa ba wai fa ka tsabo mu mutane 70 ka ce za mu zo gurin Allah ba to tunda mun zo mu ko ba za mu yi imani da kai ba wato sai mun ga Allah ɗin kiru da mu zo ka duba yan dama daman ne fa da aka nemo su yan dama daman ne da aka nemo shi ne suka ce su gaskiya kafin fa su yi wannan tuba to fa sai sun ga Allah ɗin su gani a ƙar subhanallah shi annabi Musa ya zaɓo su ne liyatubu ilai su tuba zuwa ga Allah mimma sana'u dangane da abin da suka aikata wa yas'alu tauba su nemi tuba ga ƴan uwansu da suka baro su a gida su nemi musu afuwa a gurin Allah to amma kaga abin mamaki kuma sai suka zo suka ce su to su din ma sai ba za su yadda ba sun ga Allah to nan shine wasu malaman tafsiri suke cewa kai wannan yana nuna dukan sun bauta dan marakin dan wanda bai yi bauta dan marakin nan ba bai kamata ya faɗi wannan magana ba wannan yana nuna gaba ɗaya su sai da suka yi bauta dan marakin su ma saba'in din suna cikin wanda suka bauta dan marakin kawai Allah shine ya jefo musu wata tsawa shine falamma akhadathum ar-rajfa sai suka ji wata girgiza kai aka girgije su wasu malamai suka ce ta dalilin sababin bautar da suka yi na dan marakin ne Allah ya turo musu girgiza ta girgije su to da suka ga halaka shine falamma akhadathum rajfa sai shi kuma annan Musa sai tausaya musu ka duba dabi'a irin ta annabi da jin kai bayan an girgije su ya ga za a halakar da su قال ربي يتي يا أبنجي لو شئت إن كقدام أهلكتهم من قبل وإياي da tuntunin da ka ga dama da da ka halakar da su da ni din ma gaba daya na sani cewa haƙurinka ne da jin ƙayinka ya Allah ya sa ka bar su amma ba wai dan sun isa bane ya Allah tun lokacin da suke bautar dan maraƙin nan ya Allah da ka so da ka kammala da su wa iyaya ni din ma ya Allah da ka so da ka kashe ni dan akwai lokacin da shi ma annabi Musa ya kashe wani bakibde ya dankara wani bakibde ba yahudi bakibde ya dankara masa rankwashi da ya rankwashe shi sai da ya mutu abin da ya faru shine shi bakibden ne ya samu wani mutumin annabi Musa ya je daji ya saro itace ya ɗauko shi aka da ya ɗauko shi aka ya goyo shi a gadon bayan shi kawai sai bakib da sai ya ce ya kwace wannan itace na gurin mutumin annabi musa sannan kuma igoye itacen nan ya kai masa shi har gida sai shi wannan mutumin annabi musa sai ce to yanzu kai dan allah bayan ka kwace min itace sannan kuma in maka dakon itacen nan in kai maka shi gida fi sabilillah ai wannan akwai cutarwa suna wannan jayayya sai ga annabi musa ya zo zai wuce ta gurin sai shi wannan mutumi sai ya ce ya kai musa ka taimake ni ga wani baƙi nan zai zalunce ni na yi itace ya kwace itacen sannan kuma ya ce wai sai na ɗauki itacen na kai masa shi gida sai musa ya ce kai me ya faru sai baƙi sai ya yi rashin kunya wa annabin musa ya ce an kwace itacen me kai sa kai sai ce kai ana ma magana za ka yi wa mutane rashin kunya ya same shi ya gasa masa rankwashi ka san annabawa akwai kuwa akwai fawa akwai karfi su karfinsu ba irin na lokal mutane ba ne ninki ne da ya gasa masa rankwashi kurin sai mutum su ya mutu shi ne fawakaza hu musa fakaza alai annan musa yana masa kulli kawai sai ya mutu ya ce kala ina hada min amali shaitan musa ya ce tab ai wannan yana cikin aikin shaitan innahu aduwwun mudillun mubin lalle shedan makiyi ne mai batarwa kuma mai mabayyanan batarwa azzalimi ne macuci ne to shine Musa ya tuno da wannan laifin yace ya ubangiji law ita da ka so ahlaktahum da ka halakar da su lokacin da suke ta bautar dan maraki wa iyaya ni din ma da ka halakar da ni lokacin da nayi laifi na kashe wannan bakib din atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu ya Allah halakar da mu za ka yi da abin da wawayen mu suka aikata ai waɗannan masu bautar gumaka ai wawaye ne abadatul ijil kenan a kuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk ya Allah wannan ai ba wani abu bane face fitinar ka ce jarrabawa ne kai wa mutane tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama kai ra'ayi wa tahdi man tasha kuma kana shiryar da wanda kaga dama kai ra'ayi anta waliyuna ya Allah kai ne nasiruna wa hafizuna mai taimakon mu kuma mai tsare mu faghfir lana warhamna ya Allah kai mana gafara kuma kai mana rahama kuma kai mana jin kai wa anta khairul ghafirin lalle Allah kai ne mafi alkhairin masu yin rangwame kuma masu yin afuwa muna neman rangwamenka muna neman afuwanka kuma mu ma muna neman rangwamen ubangiji muna neman afuwarsa saboda yau an yi ruwa akwai sanyi akwai da yawa mutane ba su zo ba za mu dasa aya a nan dan kar mu ja da yawa za mu tsaya a nan sai gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وام عوزة الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ان المجرمين قد طغوا وبغوا وافسدوا علينا اللهم ان ارادوا فتنه ابينا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم امنا في مساجدنا وامنا في مجالسنا وامنا في اسواقنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في سفرنا وترحالنا اللهم امنا في سفرنا وغدرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين واهد شابات المسلمين اللهم ارزقهم بالحجاب والتستر اللهم ارزقهم بالحجاب والتستر والحشمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين